نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa da ku a wannan masallaci mai albarka masallacin darul abrar wanda ya fi sanuwa da masallacin marigayi alajalilin musa Allah ji kansa da rahama ya kyautata makwancinsa wannan shi ne darasinmu na biyu a cikin daular littafi min wasayar salaf lishabab a wannan rana ta shida ga watan rabi'u thani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara 1442 daidai da ashirin da biyu ga watan biyu ga watan goma sha ɗaya insha Allah ta'ala jiya cikin taimakon Allah mun yi abin da ya shafi gabatarwa yau za mu tashi a wasiya ta farko kuma kamar yadda muka faɗa saboda babu so karatun namu ya rinka cin lokaci ya wuce kima za mu rinka tafiya ne tsaka-tsakiya fatanmu dukka abinda za mu faɗa ya yarda da Allah Allah ya ba mu ikon faɗinsa dukka abinda zai zama na musiba a kanmu ko a kan wasunmu Allah ya kubutar da tunaninmu da harasanmu gare shi kuma Allah ya ba mu ikon yin duk abinda za mu yi da tsarkin niyya malayci alwasiyatul ula wasiya ta farko daga cikin wasiyoyi guda goma sha biyar da zai buɗe mana da ita yace an abil ahwas an karɓo daga abil ahwas abil ahwas shi ne al'imamu sika alhafiz babban malamin hadisi ne asalin sunansa salam bin sulaim alhanafi shi ne abil ahwas mala ya ce wannan babban malami ƙala yake cewa ƙala abu ishaq ya ji abu ishaq ya ce wannan abu ishaq ɗin wa kuwa amru al-sabi'i shi ne al'amru al-sabi'i abu isaac yake cewa ya ma'asharar shabab ya ku taron matasa ya ku dandazon matasan musulmi ihtanimu ku ribata ai shababakum ku ci riban kuruciyanku ya ku taron matasan musulmi ku ci riban samartakanku me yake so ya ce zai koyar da ku wani zai koyar da mu wani darasi mai fa'ida ne a cikin rayuwarsa sai zai ba mu labarin wani daga cikin ɓangaren ayyukansa don mu fahimci yadda ake cin riban samartaka ɗin zai faɗa mana abin da in ka samu to samartakanka ta yi nasara ya ce ƙwallama ta murrubi lailatun illa wa akra'u fiha alfa ayatin kaɗan ne daga cikin darare suka shuɗe min a rayuwata face na karanta ayoyi guda dubu ɗaya a cikin sallan dare wannan ka ya ci riban samartaka eh kaga mu kuma a yau kaɗan ne na ranaku suke wucewa ba mu danna waya so dubu biyu ba na ga wani program da bbc suka yi suka ce mutumin inda kana da android phone wanda bai latsa waya da yawa a rana shine mai latsa ta akalla so dubu biyu a yini to ga magabaci na cewa ku muri ƙuruciyarku ma'ana shi dai ya riga ya mori nashi kuruciya saboda kaɗan ne daga cikin darare suka shuɗe ya ce ban karanta ayoyi dubu na alƙur'ani a cikinsu ba wa inni la'aƙara ulbaƙara ina karanta suratul baƙara fi raka'atin a cikin raka'a guda ɗaya tal izifi biyar ba rubu'i ɗaya kaman ka ce da shi mu kuma zo ka ga wanda ake musu sallan wajibi ma na minti bakwai su zagi liman mu ne nan mu ne wanda ake mana sallah ta wajibi ba ta nafila ba minti goma to sai an canza ma limami suna in kana so ka ga masallacin da ya fi kowanne cika shi ne masallacin da aka fito zarta sallah ku yi haƙuri in kalman ta yi nauyi amma gaskiya na faɗa ku karanta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka tara na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani a ciki ya kawo hadisin musii'u salatuhu maimuna na sallansa me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ma sunansa ya bace sai dai maimuna na sallah wannan sallar da yake ta sharp sharp wanda galibi ita ce irin sallar mu a yau to wannan magabaci ce yana karanta suratul baqara a raka'a daya wa inni la asumu ashhur al ashhurul hurum al ashhurul hurum nakan azumci watanni masu alfarma wa salasati ayyamin min kulli shahrin kuma nakan azumci kwanaki uku a cikin kowane wata ma'ana ayyamul bid ranakun da wata ke cika haskanta hadisin abi hurairah ko sha uku sha hudu sha biyar waɗannan kwanakin annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumtansu abi huraira kuma ya ce har in koma ga Allah ba zan daina ba tunda annabi ya mun wasulci da su Sheikh Muhammad Salih Usaimin ya ce ba lalle sai su ba in ta subuce maka da ka iya kirdadan wasu ukun kai amma dai waɗannan ukun su ne wanda suke asali wal ithnain wal khamis sannan ina azumtar ranan al khamis da litini riya yake so yi campaign yake yake nemo na abu a wurin ku malai ce a'a sun matala sai aka ji ya karanta faɗin Allah ta'ala da ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ina ba ku labari na ni'imar da Allah ya minne ba dan nafi ku ba ko da ina neman sakamako a wurin jama'a mun fahimci wannan ko to wasiyan farko kenan kuma littafin ya dace fara da wasiya game da sallah saboda ita ce abu ta farko da ake ma mutum hisabi akan ta ranar alkiyama in te kyau to shikenan komai yayi kyau kuma securitin saban Allah a duniya ma ita ce sallah inna salata tanha anil me anil fahsha'i wal munkar in kaga mutum yana sallah yana sabo inda yana inganta sallah ko ta hana shi ko ta bude masa kofar tuba kafin ya mutu Allah ka shiryar da mu malam dama ya ce zai rinka sharhi takaitattu karkashin wasiyoyin to ga sharhin a takaice yace qauluhu fadin wannan malami da yace aqra'u alfa ayatin fil laila ina karanta ayoyi dubu a dare ɗaya yuradu bihi abinda yake nufi da wannan magana a takarrub yakan karanta kimanin kimanin kwatankwacin ayoyi dubu lattahdid ba yana nufin ya iyakance ne cewa tabbas kullum sai ayi dubun bane wa ma'anahu abinda ko yake nufi shine annahu yahtimul qur'an shi yana saukan alqur'ani yakan sauke alqur'ani fi kulli usbu'in a cikin kowane sati marra so daya to mu baicin kan mu makan mu fallasa da mun ji waye ma ya sauka daga ramadana zuwa yanzu kun dai sa a cikin lockdown akai ramadana ko to wallahi wani tare da qur'ani ya lockdown din shi Allahumma in banda wani tsoho dattijo da yazo ya nemi in bashi alqur'ani yace mun mallan na samu aikin gadi ne na gode mu Allah da wannan sana'a saboda ban sati ban sauke littafin Allah ba taimake ni da ƙur'ani haba da gudu ma zan nemo bashi ko kuwa malam da gudu ko babu sai ka nemo ka basu irin wanda ake makyauta kenan duk abin da zaka bayar ka ba wanda zai tafi lahira da shi saboda za a je maka a can amma ka ba dan duniya anan zai bar ma kayanka kuma ka je lahira kana nema haka duk wanda zai kyauta ya nemi ustazi gangariya ya bashi in ma diya gare ka ringade diya ka ba wanda zai kai ta aljanna ko ko malam dole ku yi murmushi yayi hakanan in dukiya ne ka ba mai tsoron Allah ka ba ɗalibin ilimi saboda shi wasiyan annabin Allah ne kuma shi yana kan hanyar zuwa aljanna zai tafi ma da dukiyar zuwa aljanna man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna Allah ka samu dace kuma Allah ya ba mu dukiyar mai albarka ba sai wani ya jira ba ko malam ya ce wa khatmul qur'an saukan alqur'ani fi kulli usbu'in a kowane sati marratan so daya huwa da'bu ammatis salaf wannan dabi'a ce ta magabata ma duk kusan magabata wannan dabi'ar su ne saukan qur'ani a duk sati wato ku rinka auna abin da kanku ne in auna da kaina ka auna da kanka awan da zaka yi shine wai wannan aikin da suke na suke so su je aljanna ko to mu me muke nema shi kenan fatashabbahu illam takunu mithlahu in kaida ma ba za mu taba kai su ba amma kamancece ne ya da su ai yana taimakawa Allah ya tarfa mu garin mutun nono ko Allah ka samu kamanta wa an amru bin maimun malai ce an karɓo daga amru dan maimun annahu kana yalqar rajul yakan haɗu da wani daga cikin mutane min ikhwanihi daga cikin ƴan uwansa fa yaqulu sai ce da shi laqad razaqani Allahu al-barihata min as-salati kaza haqiqa razaqani Allahu Allah ya azurta ni al-bariha a cikin daren da ta wuce a daren jiya Allah ya azurta ni minas salah da yin sallah kaza raka kaza Allah ya taimake ni na iya karanta izifi kaza kun san Allah ya yabi wanda kafadin su ke nisantar shimfudin su a duhun dare ana ke gane mazaji in kana so ka san namiji ka je goshin asubai duk wanda ka ganshi a tsaye ba a kwance ba to Allah ya amsa mishi ya ce tatajafa junubuhum anil mazaji'i يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون bayan Allah na kwarai wanda za samu aljanna Allah ce siffofinsu daga ciki a ƙarshen dare gafannin kafaɗinsu yana nisantar shimfiɗinsu suna kiran ubangijinsu ba hiran siyasa suke ba bayan da za a kidnafi a kashe wani suke ba bayan da za mu kwace kujera 2023 sun fi gaban nan fadan Allah suke kai ne ka tsaya a duniya su sun hau sama fadan mai duka suke neman yardan shi to ko za ka nemi duniya ka tabbatar da ka samu lahira ko ka tabbatar da lahirar ka ta ruku iya kurewan maneji to ba laifi walatansa nasibaka minad duniya ko ba laifi mutum ya nemi duniya amma a nema ta halal Allah ka bamu daga halal to wannan magabaci yakan ce Allah ya azurta ni kun ga yana murna yana jin dadi mu kuma yanzu kaga muna kuka naira duniya muka rasa in kaga damuwa a tare da mutu duniya ce in ba an yi sa'a ba Allahumma kila sai waɗanda Allah ya ba su karfin imani daga cikin mu wa razaqani min alkhairi kuma Allah ya azuta daga alkhairi kaza ma'ana Allah ya sa nayi azumin alhamis yana gaya ma ƴan uwansa kun ga dan uwansa ne ba maganar riya a ciki duk da malam zai nasiha a ƙarshe qala abu abdullahi al-hakim abu abdullahi al-hakim ya faɗa cikin al-mustadrak ba da ikhrajihi lil atharin sabiqain bayan ya fitar da waɗannan asar din da muka karanta na Abul Ahwas da kuma asar din Amru bin Maimun yake cewa farahimallahu Amru bin Ubaidillah as-Sabi'i Allah kai rahama ga wannan bawon Allah naka wa Amru bin Maimun al-Adawi sannan kuma kai rahama ga Amru bin Maimun falaqad nabbaha hakika su su biyun nan sun faɗakar lima yuraggibu shabab a cikin abin da zai kwaɗaitar da matasa fil ibadati wurin bautan Allah Allah ka samu cikin bayanka masu bauta maka wa fil atharain aidan yace haka nan a cikin dai waɗannan athar din da muka ji guda biyu at-tarbiyatu bil qudwa mun ga yanda ake yin tarbiya ta hanyar shugabanci da jagoranci fashab domin shi matashi yahtaju ila hadal maqam yana bukata zuwa ga irin wannan matsayi hatta yanshiqa ta yanda zai samu nishadi da karsashi wa yaskula alaihi al-imtithal kuma ya zanto aiki yayi masa sauki aiki da abinda Allah yake so lakin sai mala ya ja layi ana yace sai dai fa ku sani ya ku yan uwa yanbaghi lil muallim ya dace ga duk wanda yake koyar da mutane irin waɗannan kissa ingantattu an yunabbiha an yunabbihahu da ya faɗakar da wanda yake ma koyar wannan husun na an yi nabiha ila husun niyyata ko an yi tanabbaha da ya faɗaka ila husun niyyatihi zuwa ga kyawun niyyarsa ya zamto niyya ta kyautatu wa qasdihi da abin da kake nufi ba kayi ne dan aji ba ba kayi ne da a ce kafi wani ba a'a nufin ka shine ka nusar da wani dan shi ma ya samu irin alkhairin da kake ga Allah ya taimake ka akan shi ba dan kafi shi ba hatta la ya kawo a firriya ta yadda har mutum ba zai fada cikin riya ba fa ya habita amaluhu ya zamto kuma ya bata aikinsa ‘yan uwa mun samu mai wasiya ta farko daga cikin wannan wasiyoyi masu albarka alwasiyatu saniya wasiya ta biyu malam ya ce wa min jumlati wasayar salaf daga cikin jumlan wasiyoyi a dunkule da magabata suka yi lishabab zuwa ga matasa shi ne ma ja an hamad bin zaid abinda ya zo daga hamad bin zaid sunansa a hamad bin zaid bin dirham maula ali jarir an haife shi shekara ta 98 bayan hijira ya rasu hijira na da shekara 179 babban malami ne masanin fiqihu daga cikin ɗalibansa akwai aliyu aliyu bin al-madini kun ga ko ɗalibin kada ya sai gaya ma waye malamin to wannan magabaci Allah ji kansa da rahama yake cewa dakhalna ala Anas bin Sirin mun shiga wurin Anas bin Sirin Allah ya masa rahama fi maradihi a cikin mutuwansa a cikin ciwonsa na ajali faƙala sai muka ji Anas bin Sirin ya ce da mu ma da ga yan uwan shi ka san kaga dalibin ilimi sai ka ji ranka ya fari kaman rayuwar ka ce ta ka sai kaga kaman kai ne ka maimaitu in kaga mutum goma sai kaga kaman kai ne ka zama goma saboda Allah ya sa zukatan ku iri ɗaya ne ko wuri ne ka je bako duk ba mai irin kayan jikinka sai mutum daya ko da mugu ne mutumin nan sai ka ji kana son shi sai ya ma mugunta ne sannan ka gane ashe ta shiga ne bata gina ba an gane ko to da ya gansu sai ya nuface su da alkhairi sai ya ce da su ittaqullah ya ma'sharar shabab ku ji tsoron Allah ya ku taron matasa unzuru mimman ta'khuduna hadhihi al-ahadith ku duba ku ga daga wurin wa kuke karban waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innaha min dinikum domin hadisan nan suna daga cikin addinin wannan shine wasiyarta riko da hadisi ko kuma kun sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ta alkhairi Allah ka haskaka duk mutumin da ya ji magana na hadisi na kenan fa wa'aha ya tsare ta kiyaye ko a kirjin shi ko a rubuce sannan isar ma wani ya ce Allah ka haskaka duk wanda ya haka mace ko namiji haskaka wannan ta yiwu a imani ta yiwu a zuci ta yiwu a siraɗi ta yiwu lokacin karɓar littafinka na sakamako to shi ne sai yake faɗan wannan malai ce wa hadihi wasiyyatun azimatun jidda wannan wasiyya ce mai girma kwarai da gaske wahiya abinda ko take kunsa shine annashabba lalle shi matashi almuqbilu ala talabil ilm wanda ya fuskanci neman ilimi gadan-gadan wa tahsilil hadith da neman samun hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to irin wannan mutum ba da yake da sauran mutane ba dan haka nan yambagi an yakuna tahsiluhu lahu ala aidi ahli al-ilm lallai ya dace neman nan samun ilimin da zai yi ya zamto ga ma'abota ilimin ne ar-rasikhina al'asbat waɗanda suke kafafu girkakku a cikin ilimin kuma sun tabbata a cikin ilimi ɗin Allah ta'ala yawaita mana irinsu malamai suka ce in za ka yi karatu a wurin malami kai ƙoƙari ya samu siffofi guda biyu na farko an ya kuna muta'ahilan ya cancanci abin da zai koyar yana da shi Allah ka ba mu sannan suka ce wa an ya kuna rahima ya zamto mai tausayi mai tausayi in malami suka shaku da ɗalibi ya ɗalibi kan shiga ransa fiye da ɗan cikinsa kun gane ko to idan malami yana da tausayi da jin kai ba zai maka rowan duk abin da yake na alkhairi ba kuma duk abin da ya san zai cutar da kai zai hana ka ko ranka zai ɓaci zai hana ka amma a gaba za ka gane cewa rahama ne ta saye maka haka kuma soyayya ce to shine kusan malam ke haska mana anan malai ce ahalin dirayati wal basira ma'ana da wanda suke da ilimi da faɗaƙuwa da gane abin da suke Allah kai malamanmu albarka baki ɗayansu al'akabir waɗanda suke sun girmama suna da shi da yawa fil ilmi a cikin ilimi li'anna menene la'an ya ku da ko al'ilma an kulli ahadin ba mutum ya rinka kwashe-kwashen neman ilimi a hannun kowa ba ba wurin kowa ke neman ilimi ba in ka ji wanda fi ka ilimi da dabara shi bai da tsoron Allah ko baya kan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to karshen ilimin ka dama me kake so sunna ka dace da abin nan sallallahu alaihi wasallam in duk Kaduna ka fi sai ilimi baka kan sunna ba alkhairi ba alkhairi mutun zai zura alkiyama wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura shedan ma ba jahili bane akwai wanda suke da ilimin ma aka batar da su da ilimin saboda ba Allah suke nufi ba أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه أضواء أرشاء بند الله يفدي فكر متي ذمتو كوي ها كنيم مالني أهل السنة wanda yake san sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake aiki da ita wanda kake ganin in ka zama irin shi baka yi asara ba amma so da yawa dalibai muna zamiya irin wannan sai a ce a je a koyo luga kai ba kai kwari ba shi ya fika kwari ya fika dabara kafin ka samu luga ya bata ma akida to me aka yi a dauri kashi ko a bata igiya imanin da ake so ka je lahira da shi an lalata maka shi to me amfanin ilimin kuma imani ba zai ba zai karu ba imani ba zai kai mutum zuwa ga yardan Allah ba idan haka nan a nemi ilimi a wurin malaman ahlus sunna babu wani ilimi da wani ke da shi wanda babu ahlus sunnan da yake da fiye da shi babu shi sai dai idan ragwanci ko rashin yi da gaskiya sa mutum haka wannan sunnar da kuke gani tana da tsada yan uwa musulmi tana da tsada in ka gakka akanta wallahi ka gode ma Allah kuma ka dage ka rike ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yahuda za su kashi kashi 71 nasara kashi 72 al'umma ta sai ta kasu 73 kullu hafin nari illa wahida dukkan su sun cancanci su shiga wuta in banda daya da aka tambaye shi su waye suwa ta kai ce ma ana alaihi al-yawma ashabi abinda nake kai a yau ni da sahabbaina shi yasa in duk duniya za su yi maka yan ƙauye in kana kan sunna wallahi su ne gidadawa su ne yan ƙauye kai ne ɗan birni asalin birni amma fa a fadan Allah kuma ba za su fahimci hakikanin haka ba sai ran da aka tashi alkiyama yau malayan fa umadun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim da haka a rike sunnayen uwa musulmi a bi sannu a hankali har a da Allah cikin yardan Allah kar ku yi wasa da addini addini ba abun wasa bane malam yake cewa wa inna ma yakhudhu al-ilma an sahibi sunnatin kun gani ko sanu dai mutum yana karban ilimi ne daga ma'abocin sunna wanda yake bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam yake bin shi sau da kafa da abin da ya masa dadi da wanda bai masa dadi ba shi dai morewarsa a ce annabi ya koyar ko ya tabbatar da shi sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan malaman wanda rasa khat qadamuhu fiha wanda kafansa ta ginu ta kafu a cikin sunna ta tsaya Allah kai mana gamdakatar mu zama irinsu malai ce fani bini shauzar an karɓo daga bini shauzar rahimahullahu Allah ya masa rahama kala yake cewa inna min ni'matillahi ala shabbi yana daga cikin ni'imar da Allah yakan yi akan matashi idza tanassaka idza tanassaka idan ya tashi kin duniya da nutsuwa cikin ibada shine tanassaka ai ma'ana tazahada wa ta'abbada yana daga cikin ni'iman Allah idan matashi ya tashi kun san akwai lokacin da ake kaiwa zafin ustazanci na gasken gaske akwai lokacin da ake kura maneji kana ganin kamar kawai yanzu za a alkiyama an gane to yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda a wannan lokacin da ake cajin batiri maishi idan ilimi ya taru shekaru suka taru sai a geji amma shi wannan lokacin lokacin fisga ne da tafiya lokacin kwanan masallaci ana tilawa ko kofin masallaci ake dafa lifton a ciki alaji wallahi mu dai mun yi a jefa lifton a ƙara da barkonu da citta amma malam sai ka ci ana prison mu lokacin wannan shayin ma a masallaci kira shi muke makharijul huruf saboda tajwidin mai kyau yanzu muka gwada yana ga sai imam hospital sun ci abinci a jikinmu kama ya yi amfani alhamdulillah malam khamis malar kamin zai tuna sanda yake jan musallan dare a masallaci haka aka yi ta tafiya to idan mutum ya kai wannan lokacin in ka zamto kana jin karsashin sunan alhamdulillah to an yi wasi ga shawara mala ya ce in ka ji kana wannan matakin to ka yi uwantaka da wane sahiba sunna ahalin sunna in ba ka ba sai a kwashe ka sa ka kashe musulmi ka ɗauka jihadi kake sai ka je ka rinka kashe yan uwanka ka dauka burgewa ne a'a ka tsaya a tafi da ilimi ba da hamasa ba a tafi da karatu ba da zafin kai ba kafin a yunkura a jira aya da hadisi inda suka bi abi ko an fusacin sun ce a hakuri kawai a kame a jira za a ci nasara wanda ya ce a jiran babacci yake bala ta khudhu husinatun wala nau bai gangadi ballanta laye bacci to kai da ka ji ka a wannan sahun ka yanwantaka da ma'abocin sunna ya hamiluhu alaiha wanda zai dauke ka a wannan matakin ku karisa zuwa ga Allah Allah ya sa mu dace malai cewa an amru bin qais an karbo daga amru dan qais almala'i rahimahullah Allah ya masa rahama kala yake cewa idza ra'aita shabba idan kaga matashi awwala ma yansha'u ma ahli sunnati wal jamaa in kaga tasowan matashi farkon tasowan shi na kuruciya yana tare da ahalin sunna wal jama'a farjuhu kai masa kyakkyawan fata zai ci nasara Allah mun gode ma ba mu taba bid'a ba farjihu kai masa fata mai kyau wa idza ra'aitahu amma in kaga matashi ya taso ma ahlil bid'i cikin yan bid'a a bugi kirji a sauke wando kasa ce yan daudin manzon Allah subhanallah yan uwa ku tuba ba haka annabi ya ce ba in kuna sa annabi da gaske ku bi shi kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ku bi shi ku rike sunnansa ku yi karatu ku kira zuwa ga abin da ya kira shine soyayyarsa muna muku fata alkhairi ku dawo ku rike abin da annabi ya ce kuma fada muku wannan wallahi kauna ce wallahi kauna ce ba kiyayya bace a ce girgiza kirjinki dan annabi mace ta kada kirjinta a'a shi wa innaka la'ala khuluqin azim Allah ya yi shi akan ɗabi'u ne masu kyau da karamci da kunya ba haka ya koyar ba in son shi ne mun yadda kuna son shi amma ba haka shi ya ce a so shi ba ku bi inda yake so za ku ci ribar duniya da lahira gyara kayanka bai zama mai ba bai zama sauke mu raba ya kamata yan uwanmu yan ɗariƙu su gane wannan kuma su ji tsoron Allah su bi abin da annabi ya zo da shi Allah ka shiryar da mu baki ɗaya to shine anan malam ya ce idan kaga mutum ya taso tare da yan bidi'a fai asminhu ka ɗebe tsammani saboda bidi'a bala'i ne sai mutum ya kalli wanda ke kan shari'a ɗauka shine fatacce ta faɗa da shi shi mai bidi'a ɗauka yake bauta Allah ke to dan me zai tuba amma mazinaci ya san sabo yake zai iya tuba fa inna shabba yace dalilin wannan magana shine kaga shi matashi ala awwalin shu'ihi yakan rayu ne ya kare akan farkon tasowar shi Allah ka shirye da wanda ma ba su taso a hakan ba wa an amru bin qais rahimahullah malai ce an karbo daga amru dan qais Allah ya masa rahama kala yake cewa inna shabba kun ga shi matashi la yansha'u yakan taso a tasowansa fa in athara an yujalisa ahlal ilmi idan lokacin tasowar shi nan ya zabi ya fifita zama da masu ilimi ya rinka shiga cikin masu ilimi kada an yaslama to ya kusa ya tsira ya kubuta daga dukkan sharri saboda in mutum na son ka so na gaskiya ba zai barka akan bata ba sannan kuma duk sanda ka ganshi inda zai je ka bi shi wurin shari'a zai kai ka kuma kuna da aboki ya fandare ba fa watsi da shi ake yi ba ku gane wannan ka ce ya zama dan iska ya fara shaye-shaye ya fara neman mata ai watsi da shi kar ku yi watsi da shi kar ku yi watsi da shi kuma kar ku tona mishi asiri saboda zuciya ba mahaukaciya bace zuciya na gane mai kyautata mata na gane mai munana mata ku ɗauki usulubin jan shi a jika da gaya mishi gaskiya koren shi zai ɓaci ku keɓe shi ku gaya mai gaskiya amma kar ku kunyata shi kar ku kunyata shi gaban jama'a yau da gobe in Allah ya kaddara zai shiryu Allah zai shirye shi in Allah bai kaddara zai shiryu ba to ku kun sauke abin da Allah ya ɗora mu Allah ka shiryar da mu baki ɗaya wa in mala ila ghairihim idan kaga matashi ya karkata zuwa ga wasu waɗanda ba masu ilimi ba to kada an ya an ya qaba ya kusa da an ya ƙaba manahu an ya halika ya kusa da ya halaka ko ya rubta mun samu wasiya ta biyu shine ilimi da zama da ma'abuta ilimi alwasiyatu thalitha wasiya ta uku yanwa musulmi ma ja an malik bin dinar abinda aka samu ya zo daga malik dan dinar Allah ya masa rahama annahu qala shi da kansa yake cewa innamal khairu fi shabab duk alkhairin kana neman sai yana wurin matasa kuka ce kwarai ba ku san kai ba ko sai Allah ya kara muku alkhairi to mala yace sharhin sa karkashin wannan hada tanbihatun ko wannan wata fadakarwa ce azima mai girma min Malik bin Dinar daga Malik dan Dinar Allah ya masa rahama li ahammiyati hadhihi almarhala saboda muhimmanci matuka da wannan mataki na kuruciya yake da shi wa anna shabba kuma lalle shi matashi da kuke ji da gani idza ahsana istiglaluha idan ya kyautata ribatan lokacin kuruciyansa hassala khairan azima zai samu alkhairai masu yawa masu girman gaske wa asbaha kuma zai wayi gari ma hassalahu fi shababihi abin da ya ribata a rayuwarsa nan abin da ya amfani da lokacin da ya ribata to zai wayi gari ma hasalahu fi shababihi abinda ya ribata kuruciyarsa rakizatan wato wani tushe ne ginshiki rakiza ma'ana asas zai zamto ya samu wani tushe wa umdatan kuma ya samu wani abun dogaro wa aslan da wani asali sabitan tabbatacce yabqa ma'ahu wanda zai zauna tare da shi ila mamati har zuwa ƙarshen rayuwarsa in ya tsaya yayin karatu sanda yake da kuruciya to sanda zai tsufa sai karatun yayin matsufan hidima in yayin kasuwanci yayin kasuwanci mai kyau ya gama na ji mai fatawan naira ta afirka dan uwanmu ya sunan shi dan kasuwan nan ku tuna mun alhaji alifa dan gwaji a to shi ba na ga wata fatawa da ya yi fatawar ta ban sha'awa har sai da sa status ina na whatsapp fatawa ce amma ta ahlul mali ahlul dusur ya ce matasa da yawa suna so wai su zama abin da na zama a yau tashi ɗaya ya ce sai da ni shekara talatin da ɗaya ina ƙoƙarin abin da kuka ganni da shi a yau ya ce to wannan mafarkin da kuke yi it doesn't work this way ya ce ba ce ba ta haka ake yi ba ku je ku cuɓi tukuna na ga bidiyon shi da yake cewa ba da social life da business ya ce in kana so ka zama ɗan tamore ɗan birgewa a rayuwa to kar kai kasuwanci ka zama alaba ku mu samu kawai kai ta maula kana sa shadda amma ban kana so ka zama mutum to wallahi ka tuɓe ko kwatami za ka kwashe faro da nan inda a ka kake ɗaura kwando fara da kwando ka fara tunanin da za ka siya wilbaro in ka fara da wilbaro kana tura wilbaro ka fara tunanin wani ɗan kwana ne da jama'a suka fi wucewa ka roƙi alfarma ka kafa katako ko da wanda za ka rinka ɗan ɗaurawa ne da safe ka tura wilbaro ka tara jari da dare ka tsaya akan katako haka ake tafiya rayuwa ba a garaje bada almasiru ila alhadar tafiya tana farawa ne zuwa ga manufa wal hurru didda wanda ya haiku fi azmi zahab yana cikin himmatuwa na tafiya zuwa ga manufarsa ta alkhairin duniya da lahira wal hurru in bada almasira falan yakilla walan yakif duk wanda ya fara yake da target a rayuwa in ya fara tafiya falan yakilla baya gajiyawa ya ji ya kyale walam yakin kuma bai tsayawa ya daina bai garaje bai tsayawa to haka ake ginawa haka ake ginawa tun da kai ake ba hannunka na ƙasa wata rana sai ya zama kai ke miƙawa hannunsa na ƙasa alhamdulillah amma ba fa aikin rana ɗaya ba ne ko duniyan ko lahiran duk kai mata wannan tsammanin dukkansu in ka san za ka yi abu kawai na farko yi tunani ya za ka yi ka yi kai matashi ne duk abin da wani ya zama a rayuwar nan zaka iya zama kar ka ji wani wai ya kai matakin da ba zaka iya ba wallahi babu shi wallahi sai dai baka shirya ba ko kuma Allah bai kaddara kana wannan layin ba kuma ko Allah bai kaddara kana layin ba in ka yunkura sai Allah ya baka wani alkhairin da inda baka yunkura ba ba zaka same shi ba ko da dai kwana kan kaddaransa amma kuma imalu fa sayrallahu amalakum Allah da kansa yace ku yi aiki kar ku zama malalata to ka tsara in ka tsara in kai think kai tunani tunani ake fara yi kai zauna kai tunanin rayuwarka me kake so kai me kake so ka zama in ka gama tunani plan ka tsara wallahi bai kamata dukan ku nan ba ku da littafi na plan a rayuwarku ba kuskure ne kuskure ne abinda kake so ka zama a duniya da abinda kake so ka yi ka samu littafi ka rubuta in dangwata kake so ka zama Allah zai mai da kai kawai ka kaddara ka ma zama haka samu lalaci haka ake cimma manufa ka tsara in kai tunani ka rubuta in ka rubuta ka zo kai binciken ya ake yi in karatu ne wani karatu za ka fara me kake da rauni da wanne za ka yi ka fara ka zube musu zaiban kwarya in ana ruwan sama ana zafin rana fita ka nemi karatu kar kai lalaci in kasuwanci ne samu wanda ya tsira je ka zauna da shi tattauna da shi kai mai tambayoyi ya maka bayani ya gaya ma daga karami zuwa babba haka ake fara komai a rayuwa daga karami zuwa babba ka jiya za ka yi me za ka iya taya za ka faro karka kalli wahala kawai ka kalli za ka yi nasara to in ka gama planning shikenan try je ka kana tafiya kuma failure ne karka sa ran success failure fadi za ka yi in ka fadin kuma try matsa try again try again success haka ake tafiya cycle ne mai zaman kansa kada yi kura za ka kefe zagi suka cuta damfara duk sai amma in duniyar ma kake nema duk wanda ya gane ilimin da ke wurin toshe shi taka shi je ka na gaba haka ake yi karka koma ƙarshe in Allah ya yadda wata rana sai dai ka nuna ma wani yadda zai wuce ɗan wa matasa wannan dama ce haɗuwa ce da dole mu gaya ma junan mu gaskiya a ciki kar ka zamto mai mataccen zuciya kar ka zamto mai jira a yi maka ko ana maka ko mun gatanka wallahi ko babanka ne shugaban ƙasa ka shirya yadda za ka zama ɗa haifaffe kai ma a duniya yadda za ka ce kai ma kai ne ko ka ce mahaifinka wane ne sannan ka ce ni ma kuma ni ne ka bar ligas ka bar meye za ka yi a bayan ka matasa su koyi da kai bai kamata duk muna wannan matakin bamu da wannan tunanin bayan wa musulmi Allah ya muku albarka kuma ya bamu iko na haska ne ne imani da da yawan ku Allah ya ba su damar da baiwa da tunanin da tafi abin da na faɗa amma dai ina ga amana ce in gaya muku wannan a wannan matsugunin amana ce saboda irin abin da ake gaya a coci coci kenan irin abin da ake gaya ma masu zagin sahabban annabi kenan shi yasa suke wahal da ku suke wahal da ku kuma dama ce ku yi ka ja naka kuma ka yi haƙuri da naka ka yi haƙuri da ɗan'uwanka ba yadda za a yi karayu babu ɗan'uwanka kuma ba yadda za a yi karayu da ɗan'uwanka bai cutar da kai ko ka cutar da shi ba ranar kowa zai zo ya gama rayuwa to yi ƙoƙari ka zamto mafi alkhairin mutum a cikin mutane Allah ya taimake mu to shi ne malai kawo yake cewa idan mutum ya ribaci wannan zai samu waɗannan abu da ya faɗa kuma wannan ribatan da kai na ƙuruciyarka zai zama na tare da kai har zuwa mutuwanka naf'al li nafsihi yana mai amfanin ka a karan kanka wa naf'al li ummatihi kuma ya amfani yana mai amfani ga al'umman shi shi wannan matashin wa nushan li ghairihi sannan kuma abinda ka aikata zai zamto nasiha ne ga wasu waɗanda ba kai ba ku kalli rayuwar Mus'ab bin Umair radiyallahu an malamai suka ce duk wanda ake so ya zama wani abu a duniya to a sanar da shi tarihin mus'ab dan umar kafin ya balaga in so samu in ka san waye mus'ab to amma packaging rayuwa an summarizing ma rayuwa yadda ake so ka rayu ka tsira duniya da lahira tarihin mus'ab ya ishe ka suka ce idan mace ce akwai da ta tarihin asma'u binti abi bakar radiyallahu anha ko mu je mala yace bainama idza lam yuhsin zalika amma idan mutum bai kyautata ribatan lokacinsa da bu neman abin da ya kamata a ƙuruciyarsa ba a za'a ala nafsihi ya tozarta kansa da kansa ya tozarta ma kansa khairiyya ta hazihin marhala alkhairi da ke wannan mataki na samartaka wa barakata ha kuma ya tozarta ma kansa albarkan da ke cikin wannan matashi ina yan uwanmu da suke shaye-shaye lokaci da za su tuba ke ko yan uwan matasa da suke shaye-shaye suke ɗauke-ɗauke lokaci ya da ya kamata a tuba a dawo ma Allah a kuma zuwa a fuskanci wani abin da zai amfani Allah shirye da mu da su baki daya wa inda ma yajma'u lishabi malaci a duk lokacin da matashi aka samu ya tattaru an samu tattaruwan kuwatu shabab karfin kuruciya a tare da shi duk da aka samu matashi ga karfin kuruciya wa faragul waqt sannan ga lokaci yana da shi wadatacce ai matsala ta faru ko ana ta tsaya to sannan na uku yace wa wafratul mali bil yad sannan ga wadatuwan kudi a hannunsa fa hadhihi takunu muhlikatan lahu ko shakka babu in matashi ga karfi na sha'awa ga lokaci yana da shi ga kudi a hannunsa yace to a wannan lokaci kan lalle an samu abubuwa masu alakarwa a gare shi akan shi sai dan Allah ya tsare kama qalal qa'il kaman yanda wani mai fadi yake fada cikin masu waka yake cewa inna shababa wal faraga wal jadda mafsadatun mafsadatun lil mar'i ayyul mafsada kun ga lallai kuruciya da lokaci da wadata idan suka samu to mabannata ne ga mutum banna kan mai tarin yawa banna iya banna duk da mutum ya samu wannan ko ba matashi bane galibi to akan ga canje-canje a rayuwarsa sai dai wanda Allah ya kubutar da shi Allah ka kubutar da mu fa'izan zamma ila kowace shabab idan aka samu tattaruwa ƙarfin ƙuruciya wa faragul waƙti da yalwan lokaci wa wafaratul mali da wadatan dukiya amrun rabi'un in aka samu ga lokaci ga dukiya ga ƙarfin ƙuruciya abubuwa nawa kenan uku na hudunsu da zai biyo baya wa huwa kasratul fitan shine yawan fitina inda aka samu ukun nan to na hudunsu yawan fitintunu ne mahaifi da kyar yake iya samo cefanen yau da gobe yaro zai zo ya samu yar sai sai mata android na 150 ya loda mata data da credit an gane ko yayi kaza yayi kaza yayi kaza to sai kaga ana kiki kaka kiki kaka ƙarshe in dangi sun taru Allah ya za a yi ko a sauri a yi mata aure a huta da fitina rana ɗaya zai zo ya ruguza gida ya lalata musu sau Allah ya shirya wa kasratu abwabiha sannan kuma aka samu dance abubuwa za a samu yawan budewan kofofin fitina fa hadhihi min a'zamil muhlikati lishabi lalle waɗannan koko shakka babu suna daga cikin mafiya girma abubuwan da ke halakar da matashi allati yajni biha alamar alamar halati shababihi idan abin da yake janyo makansa yake girba na da a matakin kuruciyarsa janayatan azima girbata wanda yake mai girma wayufawwitu ala nafsihi khairu shababi wa barakatihi kuma da irin wannan ne matashi ke yake samun kukucewa yake sukuce masa me ke sukuce masa yake sukutar ma kansa da alkhairin kuruciyarsa da albarkan da yake ciki fa malik bin dinar rahimahullah malik ce malik dan dinar Allah ya masa rahama kana yaqulu ya kasance yana cewa innal khairu fi shabab lalle alkhairi yana wurin matasa gaskiya ne in matasa suka rike abu za ka ga ya fi tafiya ya faɗi wannan ne tanbihan minhu a matsayin faɗakarwa daga gare shi ala azamil barakati wal khairi fi hadhihi al marhala dan ya nuna mana girma da alkhairin da ke mataki na wannan kuruciyan idza waffaqa Allahu shabba idan har Allah ya datar da matashi wa anahu kuma ya taimake shi alastiglaliha akan ribatan wannan kuruciyan nasa ya zamto ya ribaci ƙuruciyar fi ma yurdihi a cikin abin da ke yardar da Allah Allah ka sa muna cikin wanda za su yardar da kai alwasiyatun rabi'a okay yanda muke tafiya alwasiyatun rabi'a wasiya ta hudu yan kwa musulmi malai ce min wasayar salaf rahimahullah rahimahumullah lishababi daga cikin wasiyoyin da magabata suka rinka yi ma matasa kun san akwai abin da duk karatun kan baka da shekaru ba za ka hango shi ba da za ka hange shi ba shi yasa aka zauna da da dattawa za ka ga za su cewa wannan matashin yaron nan zai iya zama kaza kuma sai ka ga cikin teku Allah ya zama saboda me sun ga abin tajriba ta yau da gobe ta nuna musu sun gani to wanda yake ya rigace ka a rayuwa yayi wasu kurakurai waɗanda kai baka riga ka iso kansu ba ko kuma ya amfana da wasu abubuwan da kai baka san su ba har yanzu kuma baka san suna da amfani ba to irin dattawa in suka yi magana abin saurare ne abin girmamawa ne saboda sukan yi magana ne da abin da suka sani da kuma da abin da yake haka din ne to shi yasa karanta irin waɗannan yake da amfani malai ce daga cikin wasiyoyin magabata shine ma ja an zaid bin abi abi abi zarqa abin da ya zo daga zaid dan abu zarqa kala yake cewa kharaja sufyan sufyan ya fito yana nufin sufyan sauri wa nahnu ala babihi yace mu kuma a lokacin muna kofan sa muna jiran mu amfana da abin da Allah ya bashi fa qala sai muka ji sufyan sauri Allah ya masa rahama ya ce da mu ya ma'shara shababi ya ku taran dandazan matasa ta'ajjalu barakata hadha al-ilm ku yi gaggawan samun albarkan wannan ilimi da kuka zauna kuna jira mu fito mu baku ku yi ma ku sauri ku samu albarka Allah zai baku in kun nema fa innakum domin lallai ku dinnan da kuke ganin kanku la tadruna ba ku sani ba la'allakum la tablugu ma tu'ammiluna minhu babu mamaki ba fa za ku kai wurin da kuke burin ku kai a rayuwa ba babu mamaki wurin da kuke da dogon burin ko mutum na zaune zai hau intanet ya ga an ɗaura wata sa mota latest ya ce wannan in na gama digiri kafin masters ita zan hau a'a wallahi kila alabultu za a yi jana'izarka wa ma zalika ala Allah bi aziz mun yi karatu da wani a jami'a kristan wallahi ni wannan dai babbar takeicin da dai da ba musulmi bane a nan kaduna state university yan ajinmu duk sun san wani ke nufi in sun ji wannan karatun rayuwa a kasu yake rayuwa wallahi mangwarorin nan da kuke gani na wurin masallacin bc nan yakan hau ya tsinto mangwara ya tara su ne abincin shi ya je business center musu shara da typin da abu da haka yake tara kudin school fees din shi bai komawa gida na registration ran da za mu yi jarabawa ban manta yana gabana ya rubuta jarabawa fefan mu ta biyu ta fita daga jami'a kafin mu rubuta fefa ta hudu shi yana yana lahira yana lahira ya tafi duk wannan bakar wahalan da ya dinga sha bai samu duniyan ba ga kuma can an tafi da kafirci to kun ga wannan da musulmi ne sai a ce Allah ya sa can tafi nan sauki ko to shine nan Sufyanin Sauri Allah ji kansa da rahama ya kare da a gare shi yake cewa ku ci riba wannan lokacin domin fa ba lallai bane za ku kai wurin da kuke burin ku kai sannan kuma nasiha ta biyu li yufid ba'dukum ba'da li yufid ba'dukum ba'da sashin ku ya amfanar da sashi ku tabbata sashin ku yana amfanar da sashi sharhi mala yace qauluhu fadin sufyanu sauri da yace ta'ajjalu barakata hadhal ilm ku gaggauta albarkan da ke cikin wannan ilimi ai abin da yake nufi intahizu fursata shababikum ku kimtsa ku kimtsa wa damar da kuke da shi na kuruciyanku wagtanimuha sannan ku ribaci kuruciyan lituhassilul ilma dan ku samu ilimi bi annal insan domin shi mutun da kuke gani idza kabura idan ya girma shekaru suka yi masa yawa la yakuna indahu minan nashati ba a samun karsashi a tare da shi wazzakarati da kaifin kwakwalwa in shekaru suka fara yawa to hadda kan yi rauni wal qudrati ala al istizkar sannan kuma baya samun iko na yawan yin karatu na muzakara mithla ma huwa fi marhalati shababihi irin kwatankwacin abin da yakan iya samu a matakinsa na ƙuruciya idafatan ilama yaktanifahu min almas'uliyatin da kuma dori na irin abin da yake tattaruwa na nauyi a kansa na nauye-nauye na rayuwa na yau da gobe ya'ya mata gidan haya ana cikin fada da su kuma jinya ya shiga a ce jini ya hau ko shiga ya shiga ko kaza ko a daina kaza wa amalin da wasu ayyukan da kan zo mishi kila da unguwarsu shi kadai ne yanzu kuma ya zama shugaba kowa in ya tashi korafi gurinsa za shi duk mai nema bai ma da lokacin kansa a yanzu wa mashagil da kuma abubuwan da suke taruwan masa da suke shagaltar da shi gabarin wannan matakin wa masalih da kuma mas'alohi da suke zuwa malai ce bai na mashabu wanda shi kuwa matashi laisa inda ku shay'un min zalika bashi da waɗannan nauye-nauyen da yawa bashi da su da yawa shi yasa zaka ga ma abokitin wankan shi yake sa cokalin shi kawai ba wani matsala duk wurin sa daya alaji hmm wallahi a zo majalisi kaga cokali ya leko ta aljihun mutum bai da sto din da za a je mai yana tunanin da zai je wani kafin mai indomi ya tashi dan rage zafi ko a san yanda za a yi Allah ya ƙara muku albarka mala ya ce wa aidan fa ina marhalatar shababi hakanan matakin ƙuruciya ta ƙudi takan ƙare sari'an cikin sauƙi ƙuruciya kan wuce cikin sauƙi kamar ƙalar imamu ahmad rahimahullah kamar da imamu ahmad Allah ya masa rahama ya faɗa yake cewa ma shabbahtul shabba ma shabbahtul shabab ban kamanta rayuwar matashi da wani abu ba illa bi shay'in kaman yanda zan kamanta rayuwar matashi da wani abu wanda kana fi kummi wanda yake hannun rigana fa sakata sai fadi ma'ana kamar wani abu ne hannun rigana ai hannun riga gab da kasa yake ko ba haka ba to matashi kawai na kamanta shi da wani abu ne wanda gashi a hannun riga kawai sai ga ya karisa ya fadi yace kamar haka nake ganin rayuwar matashi duk yanda yake da karfi da kaza yanzu nan kuma sai ga abin ya canja qauluhu fadin sa da yake cewa fa innakum la tadruna la'allakum la tablughu la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu da yace ku matasan nan babu mamaki fa ba za ku riski abinda kuke fatan isa zuwa gare shi kuke fatan sa ba ai abinda yake nufi annashab annashabba ko shi matashi qad yu'ammilu zaka iya samun saira da guri kun san buri ya kaskashi biyu ko akwai wanda yake mahmud mahmuda ko abin so akwai da ke mazmuma abin zargi akwai burin da ake so kana so ka zama malami ka kira mutane zuwa ga Allah don ka tara ma manzo Allah mabiyaran alkiyama wannan buri ne mai kyau kana so kai kasuwanci saboda ka rinka ba da zakka mutane na amfana daga dukiyarka wannan buri ne mai kyau kana so ka buɗe kasuwa don ka samu abin da za ka rufa ma kanka asiri kuma ka ɗauki 'ya'yan musulmi aiki su masu ci abinci wannan buri ne mai kyau amma yana so in zama shugaba don in taka mutane wannan kuma kuskure ne wannan kuskure ne mutum na gurin da zai samu dama da ya zina da wance wannan ganganci sunan shi sanda za a yi da naka ranka ba zai so ba mun fahimci wannan ko yawwa to shine nan malai ke faɗa yake cewa abinda kuke burin nan dan zakatar da matashi yana da shi wani asula min al-ilmi kaza zaka ga matashi yana da burin ya zamto yana da ilimi iri kaza ga ina su Umar kila su sun manta nan badara naji matasa suna gaddaman a Boston Paul yana cewa wallahi Allah so sai ya zama limamin Ka'aba sai ya zama sudai to ba maganar shi ne abin mamakin ba ɗayan ya ce fa ko 'yar madaris ɗin nan ba baka yi subhanallah ya ce ko ibtida'iya baka yi ba ya ce in ce Allah ka ce mun wani madaris ya Allah ka rasa mata ina za ka yi hukunci ba wannan maganar ƙarfin tawakkalin kake kallo ko gangancin wannan wani irin limancin kaba ne a baibai irin haka dan uwa ai su dai din da kake gani sai da ya hana idan shi bacci ko a larabawa in ka tambaye shi zai baka labarin bakan wuyar da ya ci ya taba faɗin wani bangaren kisan rayuwar shi da kanshi ya ta mu Allah ya kaddara mun taba zama da shi kamar inda muke zaune da ku haka kusan minti 46 ya yabi bakaken fata ya yabi Najeriya ya yabi Afirka kuma ya nuna ba wani bambanci tsakaninsu da bakaken fata ya ce bambancin kawai mu muna maka an ba mu tsaron ɗakin kaba ku kuna nesa an muku uzuri amma mu ku ne ku mu ne bawan Allah ne sosai Allah ya ƙara mishi lafiya so a takaice dai mu je wannan burin da ya kamata buri ne da yake ɗauke da aiki har a koma mala a je wurin mai awara kuma a ce za a je kaba limanci a haɗa da makaranta Allah ya muku albarka to so da aka yi kawo wannan ya ce za ka ga mutum yana so ya kai ilimi mataki kaza wa an yahfiza kaza mutum na so ya haddace kaza akwai wannan sani abokinmu ne medical doctor ne yanzu tun yana level 2 a jami'a ya gama haddan qur'ani ya fara haddan bukhari ga anatomy ga bukhari kuma da Allah ya bashi don Allah ya bashi to ya kamata mu kishi mu irin wannan wa an yaqra min al-kutub kuma mutum ya rinka gurin zai karanta littattafai kaza kaza da kaza zan karanta kaza zan karanta kaza zan karanta kaza insha Allah wa gairi ha da ma wasu wanda ba wannan ba min al'umur da daga cikin al'amura kamar kasuwanci da muka yi misali allati yu'ammilu ha wanda mutum yake gurinsa a rayuwarsa fala yuhassil fala yuhassil ko wanda yake bai mene wanda bai samuwa walakin sai dai idza jahada nafsuhu idan mutum ya yaki ransa wasta'ana billahi ne mu taimakon Allah kun ji hanyoyin a yaƙi san rai a kuma nemi taimakon Allah wa harasa alattinami marhalar ta shababihi kuma ya kwaɗaici aure ya ga yari ba ci ƙuruciyarsa ba ta wuce shi haka nan ba fa inna hu bi idnillahi azza wa jalla to da taimakon Allah mai girma da buwaya yuhassilu khairan azima mutum zai girbi zai isa zuwa ga alkhairai masu yawa ko ba wanda kai nufin ba sai Allah ya baka wanda ma baka yi tsammani ba kuɗi kake ta nema sai kaga ba baka kuɗin ba amma sai kaga an sa kayi aure kuma ka haifi da mai albarka akwai da yawa ma ba a jikinka Allah zai baka ba a jikin ɗanka zai baka an fahimci wannan ko yawwa Allah ka ba mu alkhairin duniya da lahira wallahu azza wa jalla yaqul Allah mai girma da buwaya yana cewa wallazina jahadu fina lalle wanda suka yi kokari suka yi jihadi fina a bisa tafarkin mu na addini lanahdiyannahum subulana da sannu zamu shiryar da su hanyoyin mu wa inna allaha la ma'al muhsinin lalle sanu dai Allah dokin sarki yana tare da masu kyautatawa al-imam ibn kasir Allah ji kansa da rahama karkashin wannan aya yace waɗanda suka yi kokari a bisa tafarkin mu yace ana nufin ar-rasul salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yawmiddin shine annabi sallallahu alaihi wasallam a matakin farko dan ya yaki zuciyarsa sai da yabi Allah sannan kuma sahabbansa su ma sun kamanta ya ce haka duk wanda ya biyo bayansu a irin hanyar da suka rayu har ranar sakamako yana bisa wannan shiriyar ta Allah da ya alkawari kuma zai ba shi jama kuna gani ko mu ci gaba? na wa inna allaha lamal muslimin lalle Allah yana tare da masu kyautata a wani wuri imam ibnu kasir yake cewa abinda Allah ke nufi a wannan ayan shine Allah lanahdiyannahum subulana za mu shiryar da su hanyoyinmu yana nufin za mu faɗakar da su su gane shiriya su ganta kuma su bita alkhairin duniya da ta nan lahira baki ɗaya sannan kuma a wani wurin ya ce ana nufin waɗanda suke aiki da ilimin da su ne su ne Allah ke nufi lana wallazi na jahadu fina waɗannan suka yi karatu suna aiki da karatunsu Allah ka samu a cikinsu wa ƙauluhu faɗinsa da ya ce liyufid ba'dukum ba'da sashin ku ya amfanar da sashin fihi hasul lishababi akwai kwadaitarwa ga matasa alattinami liqa'atihim akan su rinka ribatan haduwan da suke yi bi ba'd da junansu a rayuwa da yanda kake da kokari sai Allah ya mu wani bai wanda baka da ita a cikin abokanka baka ganin a jami'a sai a zo a ce a physics ma kada ana sai kaje an ce ana maganan electronic menene magnetism sai a ce kai sai kaje mutum ya ce wannan filin suwana ne kuma wanda zai ce filin suwana ne ko first class student ne ba amma zai ce gaskiya wannan ban iya shi ba wani ya ja mu in aka zo wani abin haka za ka yi ta gani to in ka haɗu da ɗan uwanka akwai bai wadda Allah ya mishi wanda kai baka da ita sai dai baka nasu ba ma za ka gani kuma ina faɗa muku duk irin darajar da Allah ya maka ta ilimi ko ta ɗaukaka in dai ka haɗu da wani wanda yake sa'anka kuma ɗalibin ilimi in ka natsu da kyau za ka ga Allah ya wani ajiya a tare da shi wanda kai ba a baka wannan ajiyar ba to in ka haɗu da irin wannan kar a shagaltu a ta hira kaɗai kuma kar a girman kai abinda wani ke da shi ya baka abinda kake da shi ka ba wani shikenan da haka ake taruwa a gudu tare a tsira tare yace sai amfani da jahin su bil fa'idatin nafi'a da irin fa'ida wanda za ta amfane su wa husnul talakarul ilm da kuma kyautata a karatu na ilimi a junan su daya imam karbe nawa ake sallah ban so mu wuce awa ɗaya saura minti hudu ko biyar mu ɗauke na biyar sai mu tsaya mu bar goma a ƙasa ko mu bar sa a sama kai subhanallah maganan manya sai dai a sama ko alwasiyatul khamisa bari mu je dan cikin sauri mala yace wasiya ta biyar wa min wasayat salaf rahimahumullah li shabab daga cikin wasiyoyin da magabata suka yi ga matasa ma warada anil hasan al basri ga manya nan abin da ya zo daga alhassan albasari Allah ya masa rahama kasiran ma kana ya kul alhassan albasari rahimahullahu ya kasance da yawa yakan faɗi yakan ce ya ma'asharar shabab ya ku taron matasa Allahu akbar ku ji magana dan Allah ya ce alaikum bil akhira na hore ku ku tashi ku nemi lahira baka da masoyi a duniya kamar wanda ya nuna maka nemi lahira amma ba za ka gane hakan ba sai an je lahira alaikum bil akhirah na hore ku wallahi ku nemi lahira fatlubuha ku neme ta nema na gaske saboda ba ta bukatan ka kai ke da bukatan inda za a ce Allah ya ce idza ra'aita wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira wurin da za a je a ga aljanna shimfide ai ka san kai ka bukatuwarta fiye da ita da za ta bukace ka Balasan Basari ya ce ku nemi lahira yan uwa musulmi kaman ka ce Allah ya gafarta malam ko me yasa ka faɗi haka sai ya ce fa kathiran ra'ayna man talaba al-akhirata fa adrakaha ma'a ad-dunya so da yawa mun ga wanda ya nemi lahira sai ya samu lahiran da duniya da a tare kuma gaskiya ne gaskiya ne in ka samu ilimin addini sai an rufa ma asiri a duniya amma ba dukkan duniya ne ake rufa mai asiri a lahira ba an fahimci wannan yace mun ga da yawa wanda suka nemi lahira sai suka samu lahiran tare da duniya ga Sheikh bin Baz na anan kusa Allah ya masa rahama a matsayin misali yace amma ku sani wa ma ra'ayna ahadan ba mu taba ganin wani mutum ko guda ɗaya ba wanda talabar duniya ya zama dan duniya ragas yana neman duniya fafa fa adraka al-akhirata ma'a ad-dunya sai muka ga an bashi duniyan da lahira kuma kuma a yanzu banjin kun ga irin wannan to mala ya ce wa haza tanbihun azimun jiddan wannan wani fadakarwa ne mai girma kwarai da gaske min al-imam al-hasan al-basri daga al-imam al-hasan al-basri lishababi wanda ya zuwa ga matasa bi an yaj'ala hammahu al-akhirah akan lallai lishabi ko zuwa ga matashi bi an yaj'ala ta yanda yake kira zuwa ga matashi ya sanya hammahu ƙoƙarinsa da manufansa shine ne zanto al'akhira neman lahira wa an ya taniya bi tahsiliha kuma ya ba da kulawa wurin ganin ya samu lahiran nan wa shagila waqtuhu kuma ya shagaltar da ya shagaltar da lokacinsa bi ma yuqarribuhu min rabbih zuwa ga abin da zai kusantar da shi zuwa ga mahaifinsa fa in fa'ala zalika idan mutum ya aikata haka fa inna Allah azza wa jalla lalle Allah madaukin sarki yamunnu alaihi zai yi masa kyauta bi nasibihi da rabansa wa hazzihi da kasansa min ad-dunya na nan gidan duniya in kai haka Allah zai baka rabanka na duniya kuma ibn taymiya Allah ta'ala ji kansa da rama yake cewa fitinar da za ta kai ka kusa da Allah ta fi ni'imar da za ta nisanta ka ga Allah jarabawar da za ta sa mutum ya kusa da Allah ta fi alkhairi ga ɗan adam fiye da ni'imar da za ta nisanta mutum da Allah amma wannan fa ba mai fahimtar haka sai ɗan lahira na gaske sai wanda ya da Allah yadda na gaskiya Allah ka samu a cikinsu to yace wala yufhamu mimma taqaddama sai dai fa kada ka fahimta a cikin maganar da aka yi na cewa ku zama ɗan lahira kuyi kaza kuyi kaza da alhassan basari ya faɗa ya ce ba a fahimtansa yatruku tasilu ma, ma yuqimu duniyahu ana nufin wai ka bar abin da duniyar ka zaka tsayi da shi ka ce ba za ka yi sana'a ba wa rizquhu ko mu ce bar arzikin sai ce a'a ai mu ba mu ba kasuwanci ba ma sai mun yi aiki ba ba sai mun yi aikin gwamnati a'a wa maskanuhu ko ka bar matsugunin ka ce a'a kai yanzu kawai zaka tashi ka tafi wani wuri daban ka bar mutane wa malbasuhu ka ce to ai yanzu kai tufafi ma ba ruwanka da sa wani tufafi ko mai tsafta ko mai kaza ka sa tufafi na mutunci kada kai alfahari kuma karka sa tufafin kecerai ne da zaka zamto ana kwatanta ka da tufafi kun fahimci maganan ko yawwa ma ka zamto mai tsafta daidai gwargwado yana da kyau musamman mu da muke irin Kaduna yan rainin wayo yan boko da muke raye da su su fahimci ba rashi yasa kake faɗa abin da kake faɗi ba kuma su gane ka san ciwon kanka Allah shiryar da mu su ma Allah shiryar da su mala yace wa labqa ala wa yabqa alatan ba ana nufin wai ka kyala duk waɗannan wa yabqa alatan ka koma alatan ma'anahu faqiran ka koma shikenan kai mabukaci baka neman yanda zaka samu wadatuwa ba a'a wannan alatan yana nufin talauci Allah ta'ala ce wajadaka ailan fa agna to wa yabqa alatan mutun ya koma cikin bukata alal akarin zuwa ga wasu shikenan nema a wurin wasu a'a ko kana nema a wurin wasu kai kokarin yanda zaka tsaya da kafanka ko kana nema a wurin wasu kai kokarin yanda kai ma zaka tsaya da kanka su ɗaya ne kai mata ne yanda akai nakuda aka haife su kai ma nakuda akai aka haife ka yanda suka nema suka samu kai ma Allah bai ce zai hana ka ba da haka ka nema daga falalan Allah zai ba ka bal sai dai ma da yace a maimakon haka ma la yadurul muslim baya cutar da mutum musulmi an ya amala da yayi aiki wa yakdaha sannan kuma ya yi ƙoƙari yadda ya sahidu mutum ya aiki ya ƙoƙari ko ya tasibu ya nema ya aiki ya nema wa yi hasilin mal har ya samu kuɗi malam hamza ala saka zama multibiloniya cikin imani da lafiya ko? amin ko kai mamma addu'an ne to ba yanzu ba mala ya ce ba laifi ba ne ba ya cutarwa don ka nemi dukiya ta duniya ka samu walau asbahal malu indahu kaseeran ko da duke tana da yawa a wurinka ba laifi bane kawai dai kai fata Allah ya baka da imani da san addini da taimakon addini da taimakon ƴan uwanka da taimakon ƴan uwanka aboki na je aikin hajji suka sauka a Jidda yana sauka rashin lafiya ya kwantar da shi sai dai kai matakin da gabda za a yi masa operation kuma private hospital mai tsada ya ce tsammanin shi zai kashe daloli masu yawa da ya gama aka gama tsarkun san su ko mutuwa mutum ne za su yi mishi aiki ba su rashin kuɗi ba zai sa su balakanta mutum ba galibi ban san ko suna yi ba amma iya abinda nake kyauta musu to kuma nake ji haka suke sai da ya gama tsab ya tashi ce a bashi bil ɗin shi ya kwanaki hatta wagansu suka wuce makka suka wuce madina shi suka bar shi a jidda yana tashi aka kawo bil ɗin ya gani daloli ne masu yawa sai ce to ya za a yi sai suka ce wani ya biya maka kamar ya ya sanni ne suka ce a bai san ka ba amma wani ya zo ya ajiye kuɗi masu nauyi da suka amsa sunan kuɗi ba muna kuɗi ba ya yi ma mahaifiyarsa sadaka duk wanda zai kwanta a asibitin nan in dai lokacin aikin haji ne ko miliyan nawa ne a cire a ciki in sun kare a gaya mishi kafin su kare ba malam wato fa ko wallahi mutum bai wasa ba a salansan ma ba za shi ba fa wallahi sai an yi da gaske wallahi wallahi sai mutum ya yi da gaske sai mutum ya yi da gaske shi yasa kawai ka nemi addini ka nemi lahira kar ka manta duniya to malai yace ko da kuɗi zai yawa hannunka inda sun zo ta halal ko mun karanta a jiya ta ina aka same su ta halal ta ina ake aiki da su ta halal ba aibi bane magabata an samu haka kuma a wannan lokacin muna buƙatar masu kuɗi masu imani masu tausayi wallahi muna buƙata muna buƙata waɗanda za su gina asibitoci wanda za su taimaki mutane ba sai sun jira sun sun roke su ba wanda za su duba su san ya kamata akwai waɗanda suna da zuciyan amma Allah bai ba su dukiyan ba wani an ba shi dukiyan amma wai kare zai ɗauka ya je biya dubu ɗari kaza a yi makaran shi barbara don ta haifi iri kaza ya siyo kare a ƙasa kaza daga south africa mutum zai sai kare a ɗaura shi a jirgi wani daga india wani daga italy wani daga america zai sai kare in ya zo ƙasan nan in za a yi makaran barbara sai a state kaza haka za a ɗauki karen a sa ta a mota karyan a biya mata kuɗin mai a biya kuɗin alluranta a biya kuɗin maniyin da wani kare zai sa mata amma wallahi a kusa da shi rashin kuɗin magani na dubu bakwai ya kashe wani ya kashe wani amma shi yana siyan maniyin kare kuma kun sa a shari'ar musulunci ya halatta ina da dabba kamar sa ko rago halattacciyar dabba da ya halatta a kiwonta wanda ake cin namanta kai ni ina da ta mace kai kana da namiji ya halasta in roki alfarmakan kawo ta macen bayan kaza kwana kaza zan dauke ta amma da sharadi ba zan biya ba da sharadi ba zan biya ba idan kudi ya shiga ciki to ya zama haramu ina fata mun fahimci wannan to wannan akan abinda ma aka haramta kuma aka biya kaga laifi kan laifi kana bukatan masu kudi masu tausayi wanda yasa Allah ya bashi kudi ya ji tsoron Allah ya taimaki mutane a dangin akwai talakawa ba wani mai kudin da a dangin shi ba talaka babu wannan mutumin sai dai bai san dangin shi ba a makwabcanka ga ɗaliban ilimi nan suna ta wahala wani bai da littafi bai da mashin inda zai hau ya je wurin karatu bai da shi Allah ya baka kuɗi kamar su ci kansu ka sai musu mashina man wani na karantar da ƴaƴanka a gida yana nuna musu yadda za su aljanna amma kai ka kasa taimakon shi da koda babur da zai hau yana wahala yana ta gayyara wannan ba daidai ba ne limaman da suke mana limanci duk bala'i ya taso su muke nema ba mu neman su alkhairi sai a bala'i ko sulhun aure ko an mun mutuwa don Allah za a yi batun makabarta mutum ba zai taba gaya ma cewa an mishi kyautar miliyan kaza ya samu miliyan kaza ba zai gaya maka ba sai an masa mutuwa zai neme ki sai matan shi ta gasa mishi aya a hannu zai kawo maka karanta ko za a ɗaura aure ku yi ma'annabi salati an jima su je su sheƙe fitsaransu iya fitsara ko sun kawo muku huhun goro sun ce ala saka da alkhairi sun kai mamawaki dubu ɗari kaza miliyan kaza wallahi sai kuma Allah bayani fasatar kuru na ma'akulu lagu za mu haɗi kiyama za ku tuna wannan magana ba daidai ba ne a ji tsoron Allah in Allah baka dukiya ka ce da yake da Allah yake so in ka ga Allah baka fiye da bukatanka ana nufin ka taimaki wani ne ba ana nufin kai ka tara ta bane saboda nan gidan ba zama ake ba tafiya ake yi ka taimaki wani sai ka tsinci alkhairin da kai mai alakira Allah ya tausasa zukatanmu ya samu gane mu je mu samu wuri mu tsaya mala yace lakin allazi yadhurruhu irin abin da yake cutar da matashi an takuna duniya hammahu shine ya zamto duniya ita ce burin mutum wa bugyatuhu ita ce karshen abin neman sa ai matlabuhu wa qasduhu ita yake nufi wa mablagu ilmihi kuma duniya ta zanto tace karshen ilimin mutum ba lahira ba kama ja ani nabi sallallahu alaihi wasallam kaman da yazo daga manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yake cewa annahu kana yaqulu fi du'aihi manzo Allah yana fadi a cikin addu'o'in sa yana cewa wala taj'alid dunya akbara hammina ya Allah karka sa duniya ta zanto tace karshen burin mu ita ce damuwan mu da manufan mu wala mablaga ilmina kuma ya Allah karka sanya duniya ta zanto ita ce ƙarshen iliminmu Allah ya zargi masu irin wannan inda yake cewa ya alamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun wa qala sallallahu alaihi wa sallama aidan man Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ƙara cewa innaka intazar warthataka yana ga mu daga cikin sahabbai ka bar masu cin gadanka ƴaƴanka da magadanka agniya suna cikin wadata khairun yafi zama alkhairi min an tazarahum akan ka bar su alatan suna talakawa yatakaffafuna an-nas ay yas'aluna an-nas suna roƙon mutane a ƙarshe faman ja'ala hammahu al-akhirah duk mutumin da ya sa ƙarshen burinsa shine gidan lahira jama'a Allahu alaihi shamlahu Allah zai tattara masa abin da ya watse na rayuwarsa idan burinka shine lahira to abin da ya watse na rayuwarka Allah zai tara ma shi wuri daya wa tasku duniya kuma duniya za ta zo maka wa hiya raghimatun hancinta a turbutse a walakance lakin sai dai kuma yanda abin yake a ɗayan gefen man ja'ala hammahu duniya wanda ya zamto dan duniya tsantsa ja'ala Allahu faqarahu baina ainihi Allah zai sanya talaucin sa a gaban idansa za a yi ta bashi bai gani ba har ya wuce masu wadatan bai sani ba yana nan yana kallon wanda suka fi shi kafin ya kamo su sai ya ji alhakumut takasur hatta zurtumul maqabir sai ne ya ji ana danna danyen kasa akan shi shikenan capital full stop din kenan zo kuma kai bayanin baya kai da gaba baka bata walam yatihi min ad-dunya kuma irin wanda yake wannan bala'in san duniyan babu abin da zai samu a gidan duniyan illa ma katabahu Allahu azza wa jalla lahu face abin da Allah ya diban mishi ya ma gama neman duniyan wani ya taso a bashi fiye da nashi ƴan uwa mu takaita anan idan Allah ya kai mu gobe insha Allah sai mu tashi a na shida ina fata Allah ya ba mu ikon kammala littafin a gobe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh